الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأعاذنا وأجارنا من النار ثم أما بعد فأما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yan uwa masu albarka da muka tattaru a wannan masallaci na tunawa da babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a khalifa na hudu sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu da ke cikin wannan gari na da magaram a wannan kasa ta jamhuriyar Nijar a yau sha shida ga watan musulunci wata na biyar ko kalandar musulunci na da shekara 1445 wanda ya daidai da talatin ga watan sha ɗaya shekara 2023 lissafin haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam kamar da muka saba mako-mako a irin wannan rana ta alhamis mukan gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani a daidai wannan lokaci tsakanin magariba da isha'i yau ma kamar yadda aka saba cikin yarda allah za mu tashi a inda muka kwana darasi da ya gabata mun kwana a aya ta sha uku za mu tashi aya ta sha ko kuma wata ta sha biyu ta sha za mu tashi ta sha a cikin suratul ahqaf fadin allah subhanahu wa ta'ala da ya yi yana cewa inna ladina qalu rabbuna allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله lalle haƙiƙa waɗanda suka ce rabbun allahu allah shine abin bautanmu ma'ana suka yi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sun martaƙamu sannan suka tsayu domin tsayuwa akan kalmar shahada shine tsayuwa bisa ƙa'idodinta da sharaɗodinta baka warware wani sharadi ba baka warware ka'ida ta ba ka cika komai da tsaro da shi ka yi aiki da shi sannan kuma ka ci gaba da haka din tun daga ranar da ka musulunta har ranar da ka bar duniya ka rasu akan wannan ka'ida akan wannan kalma ta la ilaha illallah wannan shine waɗanda suka ce rabbuna Allahu ummat taqamu wannan shine istiqama din ka yi kalmar shahada ka yi aiki da ita kuma har mutuwa ta same ka haka domin akwai wanda sun yi kalmar shahada sun warware ta kaga yanzu su sun faɗe ta amma ba sami su kama ba sun mutu a wani abu ba na ba na ba na umarninta ba sun mutu a suna masu warware ta ko karyata ta ko sun warware ta da shirka ko sun warware muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da bid'a to mutanen kirki alladina qalu rabbuna allah wanda suke cewa babu da wani abin bauta sai allah sun mastakamu sannan su tsaya akan aiki na kwarai akan karantarwar manzan Allah ba shirka ba bidiya wani shine istiqama Allah subhanahu wata'ala ke cewa la khawfun alaihim babu wani tsoro gare su fi ma yastaqbiluna abin da ke gabato su abin da ke gaban su na al'amuran lahira ba su da wani damuwa ba za su ji tsoro ba saboda su amintattu ne a ranar lahira kuma daman duk wani aminci da za ka samu idan amincin nan ba a lahira ba ne in zai kare kafin lahira to wannan amincin ba ya da bambanci da babu duk wani ni'ima da za ka samu in dai ba a lahira ba ce duk wata daraja za ka samu in dai ba a lahira ba ne ka samu wannan daraja to gara ba ka same ta ba da ka same ta darajar lahira da amincin lahira shine amincin da in ka same shi ka ci nasara wala hum yahzanun sannan kuma ba su yin bakin ciki alama khalafu akan abin da suka ya gabata yake bayan su ma'ana abin da suka bari a baya na ƴaƴansu da dukiyarsu da al'ummarsu da zuriyarsu ubangiji subhanahu wata'ala zai tsare ta ya albarkace ta ya ba ta kariya ya ba ta nasara hatta da dukiyarsu Allah zai tsare musu a rika aikin kirki da ita Allah samu da cikin wannan mutane sai Allah ke cewa ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun Allah ce ulaika masu irin wannan suffa wanda suka yi imani suka sami istiqama Allah ce ashabul janna sune yan aljanna khalidina fiha za su dawwama a cikin aljanna dindindin jaza'an bima kanu ya'malu wannan sakamako ne aka musu sababin aikin da aikin sai ya zama sanadi ya zama sababin samun rahama ai al'amal sababin wannan nailul rahama aikin nan shine sababin samun rahama lahum gare su sai Allah yake cewa ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرا
نعم وحمله وفصاله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين لما ذكر الله تعالى fil ayatul ula a lokacin da Allah mai girma da buwaya ya ambata a ayoyin farko tun daga farkon sura har zuwa nan ya ambaci a tauhidi da ku kadaita shi da bauta kadaita bauta gare shi shi kadai wal ikhlasul ibadati da kuma ya ambaci tsabtace ibada ta zamanto tsantsa ba shirka gare shi wal istiqamati ilayhi ya kuma ambaci tabbatuwa da nutsuwa wajen bauta mishi kadai tashi da bauta ikhlasin ibada zuwa gare shi shi kadai a kafa bil wasiyati bil walidaini sai Allah ya biyo bayan waɗancan ayoyin tauhidi da ba da umarni akan yin wato nagarta ga iyaye كما هو مقرون في غير في غير آية في غير ما آية من القرآن كما يدى wannan abin yana nan so da yawa tabbatacce a cikin wasu ayoyi na alkur'ani banda wannan buga misali kamar inda Allah ke wa qadara rabbuka alla ta'budu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana Allah ya ce wa qada rabbuka ubangijinku ya zartar da hukunci an gama menene hukuncin da Allah ya tsayarkar Allah ta abudu illa iya kada a bauta ma kowa kada a ibada ga kowa sai gare shi kai wannan an gama ba za a sake wani koma baya ba wabil walidaini kuma sai Allah ce to uwa da uba su kuma a kyautata mu kaga yayi magana akan bautar shi kuma yayi magana akan kyautata ma iyaye a wuri daya haka Allah ke faɗa a wata aya an shukurili أنا أشكر لي ولوالديك إلي المصير an shukurili ka gode mini ni da na halicce ka ka bauta mini ni kadai wali walidayka kai shukura ga iyayenka ka musu ihsani shukura ga Allah bauta shi shi kadai shukura ga iyaye kyautata musu kaga nan ma an yi magana bautar Allah an yi maganar mi kyauta ma iyaye haka Allah ke cewa wa abudullaha wa la واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا Allah ce wa abudullaha ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kar ku hada shi da koli kaga tauhidi ya zo abu nabi sai ce wa bil walidaini ihsana uwayen ku kyautata musu to wannan ayoyi suna nan da yawa a cikin alqur'ani wanda yin haka da Allah yake ya gama kadaita shi da bauta bayan ta sai ya kama maganar kyautata ma iyaye yana nuna girman daraja da girman haƙƙi da iyaye suke da shi akan ɗan kowane ɗani kamar yadda naka iya suke da girman haƙƙi a kanka kai kuma kana da girman haƙƙi a kan naka yaya ka sabke naka nauyi Allah ya ba da dama kai ma 'ya'yanka sarki nasu nauyi ka wulakantar da naka Allah ya ƙe ƙasar da zuciyar naka su masu wulakantar da kai domin yadda kake ganin iyayenka cikin tsuha da rauni da ba su da wannan tsuhan ba su da wannan raunin yadda kake ganin ka da ƙarfi su ma da haka suke kuma sai ka taka wannan matakin da suka taka ka yi rauni a yayin da 'ya'yanka suka yi ƙarfi zakkan da ka auna kai ma sai a auna maka da shi ka auna zakka mai kyau sai a auna maka da zakka mai kyau ka auna da mummunan zakka sai a auna maka da mummunan zakka yanzu wannan ya rage gare ka kai ka zaɓi menene zai ba wannan ba wai shi bane iya sakamakon saba ma iyaye a'a wannan aljaza'u ne min jinsil amal tun a duniya sannan akwai rishin albarka da Allah ke dora ma mai saba ma iyayen shi ba abin da zai yi ya samu albarka kuma ba yadda za a yi yayi wani abu da zai mora ko kuɗi yayi ba zai ji daɗin su ba ko mutunci yayi ba za ka ga mutuncin ba sai dai ga yan iska suna ba shi mutunci ko tsawon rayuwa ya ba za ka gaba amfani a rayuwar shi in ya zama mai mulki za ka gaba albarka a mulkin idan ya zama mai ilimi za ka gaba albarka a ilimi saboda iyaye ba abin banza ba ne sannan bayan wannan allah zai tauye arziki galiban masu saba ma iyayen za ka gansu mutsiyata ne wahalar ne allah bai ba da arziki ingantacce ga mai saba ma iyayen shi in ko ka ga wani ɗaya daga cikin su ya samu arziki ko ba karamin mara rabu wani mugun istirraji ne wanda Allah baya nihin shi da alkhairi saboda haka nan Allah ke cewa wa wasaina da insan mun yi wasici wasici shine umarni in wasici ya zo daga Allah shine umarni mai karfi na dole ba sai ka ga dama ba kuma ba a ware kowa ba bi walidaihi game da iyayen mutum guda biyu uwar shi da uban shi ihsana ya mutu dukkanin wata kyautatawa da shari'a ta yarda Allah sai ya hauki wahalar da uwa ta sha wadda ka santa wannan ya santa wancan ya santa ko da kai baka ga taka ba ai kaga ta danka kaga ta mata abokinka kaga ta wannan to sai aka yi magana akan ta amma ba a yi magana ta kan wannan ta wajen uba ba ba dan uban bai wahala ba ai shi ba sai an faɗa ba Allah subhanahu ke ce wata ala ke cewa hamadatuhu ummuhu kurha arwaya warshi karhan uwa kowa uwarshi ta dauki cikin shi wato tilas ba sai ta so ba ko ta yarda ko ba ta yarda ba haka za ta dauki cikin kuma ba ta da ikon ajiyewa ta huta ba abin ajiye a huta bane kuma kullun ta Allah cikin nan ƙara nauyi yake ba baya bai ba wai yaunin shi na yau da na wata guda masu zuwa da ɗaya wani a ƙara nauyi ita kuma ƙara rauni take kaga kurhan wawar ato kura haka wurin aihuwar shi za ta aihe shi tilas inda duk aihuwar nan ta zo ko ta shirya ko ba ta shirya ba a tsakar daji ma aihuwa ne kuma ba za a je wuri ba a nan za a yi inda mataimaki a yi a nan in ma babu mataimaki a nan za a yi ko da rai zai fita a nan za a yi aihuwa ba ta zawa a ce a bari a ketar wannan kwarfe a'a a ce a bari ma ga ruwa sha bai yiwa in ta zo irin na fitar rai ne kawai nan ake yin ta kaga tilas ne akan tilas kuma sannan wannan aihuwa ba wasa ba ce ba kai daga ganin abin da zai fito daga jikin dan adam jama'a ko kashi ya bushe kan ya fito ya kake yin shi bare rai na jinjiri ai ka dai ba karamin abu bane wani kuma murkushe shi ne wani kuma kadagi ne murkushe shi ne hamalatu wa hamluhu wa fisaluhu daukan cikin yaro da yaye da yayan yaro tsakankanin daga daukan ciki kan a yaye shi kuma ka san dan yaye ma dai wahala wahala ke bada ko ya yi ma kowane lokaci bada wahala kaga yace kawai ya an goya shi da hankalin shi har magana yake ya dankari tuwo ya sha hura ya ci shinkawa ya ci kaza ya ci kaza kuma ya je ya wanke hannun shi ya gama wasan shi ce ku goya ni ko baka nan bane ya ta dankara kuka kuma dole ya an goya shi kaga ya yi wahala shi ma to ka dauka daga daukan ciki zuwa yaye kadai Allah ce wata 30 za a yi kai yanzu kana rike da abu ko da yaushe ba za ka ajiye shi ba minti goma ka huta sai an yi wata 30 yo ko mun shuwar kake rike ko wannan waya aka ce rike ta ta na har ai wata 30 baka canza mata ba hannu wallahi ta wahala sai ta wahala baka wahala an gane ko hatta iza balaga ashudda har wannan yaron bayan yaye shi ya kai matukar karhin shi menene matukar karhin yaro Allah ce wa balaga 40 sana yaro mutum ya kai shekara arba'in duk wanda ya kai shekara arba'in karfinsa ya cika hankalinsa ya cika girmansa ya cika kazaɗin shi duk abin da ake bukata ya cika ya zama isasshen mutum komi nashi za a gabata waya a daidai wannan lokacin ne Allah yake turowa annabawa wahayi saboda sun cika sun isa sun burin kasa sun kai ta dauki kowace irin doka a lokacin nan duk abin da aka baka zaka iya dauka zaka iya zama shugaban kasa zaka iya zama kowane irin mukami zaka iya zama malami a jami'a zaka iya zama malami mai darasu zaka iya zama malami mai bada hadisai duk a wannan lokacin haka nan wani kuma za ka ga lokacin da ya kai shekara arba'in ya kware a kalambu wani ya kware a babban ganga wani ya kware a rawa wani ya kware a jita wani ya kware a sane har ma yana gaya ma yara yadda ake kuna gani ku yi zobanya ta jan kwabo ya fi kaki ba in an wasa shi ne wannan ku sa a jikin gora in ka ɗara ba da jihun mutum kamar mutu kake in ka buga kira ta yi abin ya faɗi ka ɗauka ya iya sani ya ƙware a lokacin da shi ma za a gan shi ƙwararre ne haka ɗan mashi da makami haka kowane irin mutum to wani kuma ga ya ƙware a ibada ya ƙware a tausayi ya ƙware a alkhairi Allah samu na cikin amin amin wa balaga 40 sana idan mutumin kirki ne in ya kai shekara arba'in kada sai ce rabbi ya ubangiji na allah mahalicci na abin bauta ta auzi'i ne an ashkura ni'imata kallati an amta alayya ka cusa mini a raina ka tilasta mini a cikin rayuwa ta in ji karsashi da kokari da kaunar da san in godewa ni'imarka in yi biyayya ga ni'imarka ma'ana abinda ka mini na ni'ima in yarda ka mini sannan kuma in yarda kai kaɗai kake yi kuma sannan ni kuma in yi abin da kake so in nuna na gode shi ne shukura an gane ko wannan ni'ima wadda yake an'amta alayya kai ka ni'imta ta gare ni wani bai mini ita ba wa ala walidayya kai wannan ni'imar ga iyayena ka ba su lafiya ka ba su imani ka ba su wannan aka ai aka aure iya umahiya ta aure na sunna aka rene ta a zama na sunna aka yi rayuwa ta addini kuma aka aihe ni Allah ka bani iko in gode ma wannan ni'ima da kamni wa an a'mala salihan Allah ka bani ikon aiki na kwarai ba aikin share-share ba yaya-yaya na bid'a na hauka wanda ni ne nake ganin kyan shi ba Allah bane ya gani Allah abinda kai ka ga mai kyau ne ka aiko annabin ka yayi yace me mai kyau ne Allah ka bani ikon aikata wannan aiki tarzahu wanda wannan aikin da kai Allah ka yarda da shi Allah ya yarda da aikin da annabi ya koyar ko da aikin da sahabbai suka yi da aikin da tabi'ai suka yi amma Allah zai karba aikin da ya saba wa annabi ko sahabbai wa aslihi li Allah ka gyara al'amurrana ka gyara rayuwata ka gyara ɗabi'una kuma ka yi gyaran nan fi zuriyati cikin ƴaƴana da jikokina don a rinka samun mutanen kirki kada a zamani ya yi a samu ɗan luwaɗi a samu ɗan ƴan maɗugo a samu ƴan iska a samu kaza a samu kaza Allah ka sanya a samun mahardata alkur'ani masu kiyamun laili masu jagorancin jama'a masu arzikin da suke sadaka a cikin zuriyar ka masu kaza masu kaza na kirki wanda lada zai daga kai maka an gane ko yake cewa inni tutu ilaika ya Allah ni na tuba zuwa gare ka Allah ka yashe mana kurakuran da nayi wa inni tabbas ni ya Allah minal muslimina ina masu miƙa wuya gare ka duk abin da shari'a ka tace na miƙa wuya sai Allah yake cewa أولئك الذين يتقبل عنهم آثر ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة mm, وعلى صدق الذي كانوا يوعدون ula'ika waɗannan masu irin wannan siffa duk wanda ya siffanta da wannan siffa da aka zana Allah ce na takabbalu anhum ahsana ma amilu muna karban mafi kyawun abin da suka aikata mu kuma mu ba su mafi kyawun lada na sama da abin da su suka yi wa na tajawazu an sayyi'atihim kuma muna kankare musu lahihikan da suka yi ba ce ba sa lahi ba amma Allah ya ce ya yi shi sakamakon abin kirkin Allah ke fi ashabi jannati waɗannan za ni saka su cikin 'yan aljanna da sun mutu zan sa sunansu a cikin sunayen 'yan aljanna kiyama in ta tashi a haɗa su da 'yan aljanna a raka ta aljanna wa'ada sadiqin da ni kanu yu azun alƙawalin shiga aljannan nan da Allah ya ce za a yi za a yi kiyama zai kai 'yan al- mutanen kirki aljanna Allah ya ce alƙawali ne na gaske wanda ya kasance ana musu alƙawali ba za a saba ba wani ma ya cika alƙawali bare Allah tabbas kiyama ne ta zo kamar tabbas sai ka mutu tabbas sai an yi zaman kabarin tabbas sai an yi kiyama tabbas sai an yi hisabi tabbas sai an kankare ma lahir tabbas sai an raka ka aljanna ka jira karka damu duk kwaɗayin da gare ka tattara shi ka tara shi ka yi gudurin shi ka tafi da shi aljanna nan ne za ka kai shi masarkin shi ka waru ka more duk irin kwaɗayin da gare ka kai mai kwaɗayin nama ne ya haƙuri da naman duniya na haramu in na halai ya samu kaci in bai samu bai haƙuri na haramu akwai nama a aljanna idan kai mai kudayen mata ne kyawawa dogaye mai farin ido ka kwantar da hankalinka ba ɗaya ba ce ba biyu ba ce ba samara suna can suna jiran ka da Allah ya haƙuri ka je ka same sa ba wannan kazama ba wanda sai ta sha ho da kake dan dama dama sai ta sha ho mai take dan dama dama kai haƙuri an gane ko a cikin ayar Allah ya yi magana shukura ni'ima Allah in Allah baka ni'ima kai godiya jama'a mutane Nijar ni'ima Allah godiya da ni'ima ce mu wallahi Allah mana ni'ima amma galibin yan Nijar dama abinda ɗabi'an mutane ba su cika ganewa Allah ya musu ni'ima ba lokacin da ake kake da ni'ima baka sanin akwai ta sai in ta kuce sai ka gano ashe akwai ta shi yasa kake gani mutane ba su yawaita ikirari da ni'ima ba sun yi yawaita ikirari da wahala yanzu inda duka duba a rediyo a wuraren zama ana tafiya kaza kaza jama'an Nijar jashi ake ko an shigo wani zamani wallahi abu komi ya yi tsada shinkafan nan ta jika goma sha biyu da rabi jika goma sha shida kai gaskiya wannan abin a duba wa zai duba kai wa kake tsammanin ya duba ai ba sai an kaci a duba ba kai ma ka yadda ka gani haka wancan ma ya gani wancan din ma ya gani shi ma ya gani shi ma ya gani yadda zai ne bane kuna ta magana yanzu in kana da kudin ka in ka je banki ba baka kudin da ga baka shi ka dari ai dai kana da kudin ku wallahi ka gode wa an dan kara ko to wallahi ka gode wa Allah da har kana da kudi in an ka je za a baka 200 ko 100 ko ka dawo gidanka wata ran kuma ka koma gobe man koma baka rai ko kuma sati ka koma a sake baka wallahi gode ma Allah abinda nake so ka gane ai mun shiga wani hali amma sai muka manta muke jari san da aka yi juyin mulki a ƙasar nan an samu masu kaunar jin mulkin da ma- da wanda suke kiyayya ga jin mulki an yi haka da Allah ko ba yi ba masu adawa da juyin mulki suka ce amma wannan juyin mulkin ba juyin mulki ba kwaci da ƙarfi a go gaba da gaba a tattaro duniya kowa ma ya zo shi za ka ga wasu ka koma faransa ko wasu suka koma abuja me suke nema a go a kama nijar hari a kwaci mulki da ƙarfi a basu nijar ƙasa ce mai zaman kanta da sojojinta da jandarmominta da jami'an tsaronta kala-kala ko kuma dukkanin wannan nan jami'an tsaron sun yi mabaya ga juyin mulki su ne za a kama hari ba yadda za a yi wanda yake soja da bindiga a hannun shi a kashe shi kadai farar hula wanda bai iya bakwanto bai san ma karan bindiga bai taɓa rike ta ba ko ba shi kai bai- bai san ta ba a ce su su huta salim alim ba a kashe ba kowa cikin farar hula soja ne kadai za a kashe a je a ɗauko a kamo su a kawo na a sa mulki zai yi da haka masu adawa da juyin mulki ra'ayinsu shine a kama niyyar haji kuma koyau wanda suke goyon bayan juyin mulki ra'ayinsu shine kada Allah ya ba da dama a kama niyyar haji Allah ba niyyar zaman lafiya haka ne saboda su wanda suke adawa da a kama niyyar hari suna koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tamannu wannan lika al'adu kada ku yi gurin haɗuwa da makiya sai dai abinda za ku yi guri ku rika roƙon zaman lafiya da alkhairi sai dai in Allah ya jarrabe ku ya kashi ku yi hakuri amma ku bar fata kullum aka yi magana faɗa ku ji Allah tsare mu Allah kare mu Allah ka ba mu zaman lafiya Nijar ta yi wannan ko ba ta yi ba ƴan ƙasa sun yi wannan ko ba su yi wannan ba san da mu muke addu'a Allah ka ba ƙasar nan zaman lafiya ubangiji Allah ka tabbatar da ƙasar nan ƙasa amintacciya mai zaman lafiya wasu suna zagin mu suna tsine mana albarka ta ƙaƙa ta kuce Allah ba da zaman lafiya a kawo bala'i mana a zo ga ƙaya ya za a ma demokuraɗiyya karan tsaye kuma a nemi zaman lafiya ai da a zamna ba demokuraɗiyya a zamna lafiya gara a yi kashe-kashe haka ne jama'a dan Allah ko ba haka ba da yan demokuraɗiyya ne Allah ya karɓa addu'a su da me sai da shinkafa bai ƙara ba wallahi da bai ƙara ba kuma kai da baka sai tsada ba in Allah da baka sai tsada arha za ka fi amma a ina shi mai saidawa ba ya ƙara ba dan bai gidan ya bar shagon ya bar mangazai kyauta za a dauka ba shi kashe shi da bai sai kyauta ɗan iska za su kwashe abinda suka kwasa su sama sauran wuta shi yana gudu da yan demokuraɗiyya bukatun su irin su hasimi masu da yadda suke so ta yiwu da yanzu bakkan da wannan karatun ba a yi da sallan nan da muka yi ta magarba da ba mu yi ta ba a jami'i da wannan darasin ban mu sauraron shi da mai kanti bai bude ba da mai daukan fasaje bai dauka ba da fasajen babu da miji bai kwana ba wurin mata shi bari su yi kasashin je kasashin ka har ya ga ƙarin jika goma sha har ya ga shi ƙarin jika uku bai ma wurin ka ya gudu shi ma ba ya saya ba sai dai a bashi kunu a kofi yana sansanin yan gudun hijira a wata ƙasa kaga da baka ji ba tsada amma da baka gidanka da Allah da wannan tsadai da kuma ya zamanto ba a yi tsada ba amma ka an kore ka wanne ya fi jama'a gara tsada domin jika uku sai aka kara da ƙarin jika uku da a yaƙe ku a ruguza gidanku a ruguza garinku a ruguza masallatayyanku na yamma ya yi yamma na gabas ya yi gabas ku yi watse kowa inda ya sa kai baka san inda matarka ba take ba ka san ba inda mijinta yake kana da rai baka da rai baka sani ba bankin da ake zuwa a samu jika ɗari da ƙyar damanayan ya mutu ko ya gudu mai ɗaukan kuɗin da biya je ba gudu za ya yi wasu ne za su ɗauke kuɗin ‘yan iska su kwashe su sama wurin wuta eh da duk wannan protocol ba a bi shi ba da yadda irin su Uhud Muhammad suka sau da ya samu da baka ɗauki kuɗin ba ƙwarai to yanzu tun da bai samu ba sai kake cin tsada da Allah abin da zai tahiya da kai sai yau ki ruwa ta kunne an samu sauki ko ba samu ba kamata a ce dan Nijar ya gode ma Allah ya yi bismillah ba da jika goma sha shida ya karɓi buhun shinkawa to mu ba ambargo aka sa mana shi yasa ta kai sha shida da Allah zan tambaye ka sauran kasashe kuma ambargo aka samu ko mu kaɗai yake tsada a wajen mu na ji a gane duk abin da ake saidawa dala goma in ka koma da marece da sahi dala goma ne in ka koma da marece ka same shi dala ashirin su kuma juyin mulki aka yi demokuraɗiyya su ce aka yi abin ya ƙaru na ji wannan tsada a cote d'ivoire na ji ta a benin na ji ta a senegal wanda duk ƙasashen da ake demokuraɗiyya kuma na ji ta a nigeria wannan nigeria wannan bahun shinkawar da muka samu ƙarin jika uku a kan shi ɗan kilo 25 ko ɗan kilo 30 muka samu ƙarin jika shida haka ne to ɗan kilo 25 ɗin nan da 18 yake yanzu dubu arba'in da biyar yake kaga kenan sun samu ƙarin dubu ashirin da bakwai can zamun dubu ashirin da bakwai ko a naira dubu bibi jika su ƙarin nawa suka samu kai ne jika uku ka samu sunan nawa suka samu jika ashirin da wani abu suna ƙarƙashin demokuraɗiyyar ba su huta babban ambargon su suka sa ambargon sai Allah sa musu ambargon munan na na ecos ne su kuma na Allah ne da Najeriya da Ghana da Benin su na Allah ne na Allah ne mu kuma nasu ne in suka yi shawara suka ce a cire to in suka ki cire sai Allah ya ƙara su ƙara Allah ya ƙara su ƙara Allah ya ƙara su ƙara Allah ya ƙara da wanda ɗan adam yake ƙara mashi tsanani da wanda Allah yake ƙara mashi tsanani waye na tsafe kun ga kuma abinda waɗannan mutane su tola ba da ra'ayin Najeriya ba tabbas mutanen Najeriya masu hankalin su kaf suna tare da al'ummar Nijar sun yarda abin da 'yan Nijar suke gaskiya ne hakkin su ne daidai nake kaga malaman Najeriya kaf din su suna tare da 'yan Nijar sarakunan Najeriya kaf suna tare da 'yan Nijar lauyoyin Najeriya kungiya wannan dattawan arewacin Najeriya kaf tana tare da ni 'yan Nijar gwamnonin arewacin Najeriya suna tare da 'yan Nijar musamman gwamnonin jihar Kebbi sokoto zamfara katsina jigawa wannan yobe barno duk waɗannan da su muka iya kare su bakwai suna tare da 'yan nijar haka sanatocin najeriya 'yan majalisar dattawa zaɓaɓɓu wanda al'ummar karkararsa suka zaɓe su kuka suka ce ku ne dattawan wannan karkara ku sai ku kirce mu suna tare da najeriya suna tare da nijar haka nan wakilai na dubututuwan da aka zaɓa kuma suna tare da Nijar. Hatta da dubututuwan ECOS wanda suka fito daga ƙasa da ƙasa, da wanda dubututuwan ECOS ɗin da suka fito daga Najeriya da wanda suka fito daga Nijar ɗin, wanda a wannan jam'iyyar ma da aka kada suka samu aka zaɓe su. Walla suna tare da sauran al'ummar Nijar sun yarda a cire wannan takunkumi. Me dalilinsa suka ce takunkumin nan ba illa shi'iya ta tsaya iya 'yan Nijar bane. ta shafi duk al'umman na arewacin na Najeriya gaba ɗaya kuma musamman na arewacin Najeriya kuma ta shafi al'ummar Benin gaba ɗaya ta shafi al'ummar Togo ta shafi al'ummar Ghana ta shafi talakawan Cote d'Ivoire ya shafi talakawan Senegal wannan takunkumi bai yi ba amfani mu wakilan al'umma ne al'umma ta kama mana kukan takunkumin nan da aka sama Nijar Allah ya sa mana mu cire mata a cire mana da haka jama'a a cire mutu kawai sai wani mara kishin kasa wanda ba ruwan shi da al'umma shi kaga kenan wannan shi ra'ayinsa ne wai ministan harkokin wajen Najeriya ya ce a'a mu ba za a saki ba sai bisa sharadi saboda shi yana Abuja ana sata ana ci da shi ba ruwan shi da talakawa kaga ba ra'ayin yan Najeriya ba gari bai tare da malaman Najeriya bai tare da sanatocin Najeriya bai tare da eh majalisar wakilai ta tarayya ta Najeriya dai tare da gwamnonin Najeriya da talakawan suka zabe su dai tare da dattawan arewan Najeriya bai tare da 'yan kasuwan Najeriya bai tare da lauyoyin Najeriya bai tare da alƙalan Najeriya bai tare da 'yan kasuwan Najeriya bai tare da kowa na Najeriya yana tare da Faransa da tarayyar Turai iya shi Faransa da tarayyar Turai kawai ke tare sai ta sai an saki shugaban ƙasa da aka kama an kai shi kasar da aka ga dama amma ba an bude musu ba an hagaya mushi cewa Niger mutum miliyan 26 ne suna cikin takura mutum miliyan 26 musulmi rayuwa ko karnuka ne suna cikin takura aka ce kuma arewacin Najeriya wajen mutum miliyan 120 suna cikin takura kalakawan da kake mulka sun takura saboda wanda ranka ya abu da ya ce ina sai ya ce ya san bazum da da yan Niger din da yan Najeriya da yan Ghana da yan Afirka da wani mutum da ya yi ta kan ina tambayin mahaukaci kan da Allah inda mai hankali ne ba zai ba wallahi mai ba shi kudirin sakarai ni na san mai hankali da hankalinka baka hihi ta mutum guda kuma kai ministan harkokin wajen Najeriya dan Allah ka ka fahimta idan mutum yayi lahi a Najeriya ni gara ki kashi abin shara ina ki kai shi to shi ba zan ba dan Nijar ba Najeriya ma lahi Gane ma lahi Kwadi bare ma lahi Faransa ma lahi suwa suke tuhuma shi yan Nijar suke tuhuma shi akwai kota a Nijar ko babu idan kuka ce babu wata kotu ce ta tabbatar da cin zaben shi ko a can da lokacin suka ce ya ci zaɓe an yarda alƙalai ne yanzu kuma ku rushe tun da ba wannan bane to dan mi ya ma yan Niger laifi kuma za a kai shi wata ƙasa da bai musu ba laifi su ne za su kalla abin to su da abin ba a musu ba mi za su kalla mu ya ma laifi mu za a kai shi koti ko dai ya ka tabbatar da laifin ita ke da ilimin sanin laifi ko ƙaryar laifi ko ta ce ƙarya ne bai balahi ko ta ce gaskiya ne bai balahi amma ɗan wace ƙasa ya taɓa lahi aka kashe wata ƙasa kamar shara kuma a gaya mana ɗan wace ƙasa ne aka ta umar juyin mulki aka ce a sake shi a kai shi wata ƙasa dole a najeriya an taɓa juyin mulki ko ba taɓa bai sanda aka yi juyin mulkin shagaruwa na gari aka kai shi eh sanda aka ma buhari juyin mulki wani gari aka kai shi najeriya aka tsaya da shi sanda aka ma wannan sisar da nujin mulki na kai mutane da kuka ma oron su yi mulki na kai mutane wata ƙasa kai da aka ma jori yi mulki na kai wanda suka ma yi mulki nan nijar kan shara shi jorin nan nijar ya zama wace a sake shi da Allah sanda aka ma wannan mamman usman juyin mulki ba zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ba ko ba zaɓe shi ba a cikin zaɓen mamman usman akwai ƙura ana ganin ƙarya ne bai ci ba ‘yan adawa na wannan zamanin su ne ‘yan nize su suka saka hannun sun yarda sun haɗu ko bai saka ba ‘yan adawa zamanin ba sun saka hannu ƙara ma sun yarda cewa bai ci ba su suka ci haka ne amma da Allah da aka ma mamman Usman zababban shugaba shekara shi bi kawai da dan wani watanni aka kwabe shi ina an ina eko ko bata nan me yasa ce ba me yasa ba ce ba a sake shi shi ko bai da darajar da bazin yake da ita shi bazin so dari aka aje shi mu kuma duk ɗaya ɗaya aka aje mu da Allah zan tambaye ka ko da aka haifa so dari shi da akai kuma so ɗaya aka aje kenan da Allah mu taho bare mai nasara dan Nijar ne kuma dan Nijar bane shin da aka kashe shi an kama wanda suka kashe shi amma lalata shari'a ko ba lalata ba to tanja Muhammadu zababe ne ko ba zabe bane yana da magoya baya fiye da kowa a Nijar ko akwai na ga mu ko kabarin tanja Muhammadu yayi takara a yau a kirga ƙuri'a daidai sai ya kada wannan maraya ne wannan sai kuma sun san da wala kabarin bai tinza ne kabarin bai tinza ne amma aka bin juyin mulki ina ya kowa saki me yasa shi ya kaso na shekara ɗaya ba a sake shi ba ba wanda yake a sake shi sai da Nijar ta bincika ta ga ya tantanta a sake ta sake shi ko Nijar kashe shi ta yi Nijar ɗin ita ce ko ba ita ba ce to wannan shi me bambancin shi da sauran akwai lauje cikin nadi kenan ba shugaban yan Nijar bane yana dai shugabancin yan Nijar amma ba yan Nijar suke suka yake ma aiki ba ku da yake ma aiki ku aka ma juyo mulki ku ce dole kun dawo da shi to da haka nan magana tsada ku yi watsi da ita tsada duk duniya ce in da juyin mulki tsadar nan tana nan in ba juyin mulki tana nan kuma ba abu bane koyayye mun gaya muku Najeriya ba ai ba juyin mulki 27 ta karu sun ci masara a 60 wanda muka saba ci a 3000 bahu ɗaya 60 kuma mata albashi karami shine naira dubu talatin in aka baka albashin ka sai ka karo albashin watan gobe ka sayi masara ban nikawa su kuma juyin mulki aka mutu kuma an sha isansa a kwaturu 300 jika biyu juyin mulki aka mutu su ne masu ke goyon bayan shi an yi demokuraɗiyya demokuraɗiyya ba ta kama su ba isansu da tabar da cikin wahala da talauci wararu ko ina ne ake shan shi mu koma ga Allah mu namu mai sauki sannan kuma ku sani cewa waɗancan inda bukatunsu sun biya kun ga yadda aka masu da kun ga yadda bankuna suke a sudan kun ga yadda kamfanoni suke a sudan kun ga yadda manyan kamfanoni suke a sudan kun ga yadda tireloli wannan telam-telam sun aka kona su a sudan kun ga yadda manyan birane kamar yabai za ka je ka ga ba kowa irin birnin hartum da andurman babu za an ruguza gidajen an ruguza kowa an watse kun san asalin yaya abin nan ya faru yan demokuraɗiyya ne suka zuga jama'a suna cikin jin daɗi aka sami yara matasa wanda ba su ma san wahala ba sun an ayi cikin ni'ima sudan ta yi arziki ba san ba ta hiyar ƙasa ka san wanda bai san ba jiya yau shi ne raka hauka raka siya kaza kaza kaza kaza sai suka ce an ƙara ma biredi dala biyu ba su yarda ba sai turai suka ce a ba ku yarda ya za a raka ka ƙara ma biredi dala biyu ku yi zanga-zanga wannan shugaban ya sabka mai ƙara biyar biyu a biredi suka yi zanga-zanga aka kori shugaba kuma turai suka yi ta zuga suka yi ta zuga har aka samu abin da ya faru aka zo aka yi yaƙi yau biredin ba ƙarin dala biyu ba babu shi ma kafin ka rasa shi inda biredin ana sai dala talatin aka ƙari ilibi yanzu dala jika biyu za ka sai bagiya ɗaya kuma ba a gidanka ba a kan ɗin yan gudun shira yanzu inda za a yi dawo da su a ce to yaya a ƙara ilibiyin kun haƙura ya za su ya ƙara arba'in mun haƙura sai dai ba kiyar ƙarami ya riga ya bushe sun yi ba jama'a ku kalli na 'yan demokuraɗiyya mana yadda kuka ji wannan 'yan demokuraɗiyya su hasa yi masa udu su ohumudu muhammadu da wanda suke abuja suna ta a kahayi a kahayi su aikinsa a kashe don su ji daɗi sai an kashe suke jin daɗi ka gane ba wasu da uwayensu ba su damu da su ba su kansu kaɗai suka sani an gane ko kansu kaɗai suka sani kura mai faɗa ta kai bakin ta ka san ka kura tana rigima bakin ta take so ta kai kawai shi za in yi wata ishe ta in ta kalli ɗanta ya ce kai kunnan ka irin na akuya ce a tsaya ba kake wani shari haka ce kama ɗan uwa na shari kika cinye yi da ka ji kura ta wala ma ɗanta kama da awaki cinye shi ne da ta to irin wannan irin wannan kenan irin wannan dabbanci to irin waɗannan mutanen irin su ne wa alibiya suka ce kaddafi dan kama kariya ne yanzu kuma kama me yake da Allah ita wannan ba wannan kama harbe ce ba kama ka yaba yanzu dan libi inda zaka ce mai da Allah ni daga ubangiji nake Allah ce nawa za ku bada a kamu kaddani cewa za su yi wallahi tallahi komai mun bada ina magana da yana kama kayya sai su gamu da yan kama kashe da Allah idan yan Afirka masu hankali ne kasan nan biyu da Sudan da Nibi ba su ke ba su samun darasi da karantarwa mu kyamaci demokuraɗiyya da 'ya'yanta mu kyamaci 'yan karin rage demokuraɗiyya kwanan da ku duba obasanjo a demokuraɗiyyar nan ba ta da wani amfani ba aka dinga zagin tsoho yau ka gama obasanjo tsinuwa shi in kai tsora ta kanta ba ya ce ba ta dace da afirka ba kuma ya faɗi gaskiya ba ta dace da afirka ba daman duk inda ya gani demokuraɗiyya a afirka turawa ake ma ita yanzu ku duba waɗannan 'yan sansanin gudun hijirar da ake cewa 'yan tahiya turai bai kun san akwai sharri ƙarƙashin abin nan ba wata magana tahiya turai wallahi 'yan iskan duniya ne na afirka ake tattarawa marasa abin yi na duk duniya irin na eritrea irin na sudan ta kudu wajen juba a samara irin wajen luwanda irin wajen kampala ƙauyukan ina ƙauyukan ina yan iskan da suka kisan gilla wanda faransa ziga yan huti suka kisan gilla wa yan tuti a burundi da ruwanda suka wace suka dawo birnin goma na ƙasar demokuraɗiyyar congo wanda da ake tema menene M23 ba suna nan ta azaba ba waɗannan matasan su ne ake kawowa waɗannan ƙungiyoyin duniyar matsiyatan nan su ne suke ɗauko sa ta kasana kai yanzu ɗan eritrea daga birnin asmara yana son ya tafi turai me ya kashi da agadis kan ya zo agadis ya je turai ka je ka hau map ka ga inda asmara take sai ka kalle ta daga nan zuwa sudan zuwa misira sai ina sai turai an je bakin kogin mediterranean kafin ya zo bangi ya wuce ya ji turai din to daga bangi kan kaso nijar ke zaune eh dubai to wai da allah yanzu kai da allah ina tambaye kuna bari in duba wani kai bawan allah zai da aka ce za ka tahiya eritrea aka baka jikakka a matsayin kan na talaka da takardar aiwuka da karar dalilai ɗinka na zance da jikakka da kuɗin kama kamar miliyan ɗaya amma a samara za ka tahiya to tashe ina za ka fara zuwa inda kake ma baka sani ba in ka je daga ina ka je ina to ya aka yi ɗancan ya iya tsawanin kashi aka yi kusa amfanin kashi an kasa sun kai su dubu ɗari uku da wani abu suna nan a agar da alis da niya ne cikin dare sai a kwasa dubu arba'in dubu hamsin sai a je a watsa ashirin ta kai ma mali hali ashirin ta kai ma burkina hashe ashirin ta kama mali wannan nijar hari daman neman kuɗi kuka fito ku boye to ga kuɗi ana biyan ku amma ga aiki shi kenan kuma ya ce kan ne na to na ji kun hana a zuwa je garin ku me na ajiye su anan kowa kuma garin su ma me na kara musu anan kun san illa ta biyu mata ne sun kai dubu tamanin daga yan shekara goma zuwa ishirin ishirin da biyar ishirin bakin mai kwanaki ishirin da bakwai arnawa sai a kasi ta dankarar zina duk wadda ta aihu wata shida sai a karɓi sai a kai shi a rene shi ya zama kirista so ake nan da shekara goma ya sa da kirista kamar miliyan shida wani ya zo daga shuba ya aifa shi ma ɗan nijar ne domin kiristocin an ba su nationality an yarda da su mu ana kashe musu ana ƙara kun gane kuma da kuɗinmu kuma wannan sojoji da kuke gani na faransa da ake kura ba su sojoji ba ne ba injiniyar ba banda injiniyar ɗin yadda ka san ina 'yan wagana da ake cewa sojojin haya wasu 'yan kafa wasu wasu ne ba yanzu ai a siriya tonu suna nan a chadi da kamaru da faransa ta ce ba an maida mata ba su a ya 'yan ƙasa suke ba an maida muke ba sai ta ce to ai tana shugabar tana waya yana yau ai kun san yadda aka yi tun da dai abin nan haɗaka ce muka yi muka tura suna sato mana kudin amurka tun da yanzu ta ɓaci a rarraba kowa ɗauka sai an san dai guba ke za ka zo to ba ni kaɗai zan ɗauki guba ba sai in kuma ka ɗauka belgium ka ɗauka ingila ke ma ka ɗauka sai ma amurka ke ɗauka oke da guba ce kuka tare mana kuma shi wannan wanda ya ba da kuɗi aka tare guba shi ne kuke cewa mu sake shi dala ku yi jama'a kun yarda sake shi to shi yanzu wani ministan harkokin wajen Najeriya da ke cewa sai an sake sai an sake dala zan tambaye ka wai shi a Nijar wane ne Niger jiha ce a cikin Najeriya? Niger yarinyar Najeriya ce? Wai zan tambaye kama akwai wani abu da Najeriya ta taba ma Niger na arziki wanda Niger ba taba ma Najeriya ba babu shi. Da abin da kasar Najeriya ta taba ma Niger na yabo, to Niger ma ta taba ma Najeriya irin shi ne yabo. Yanzu ba al'umma su bane na faɗi suka taimaka mana da addu'o'i suke tare da mu? In za a kashe su tare da mu za a kashe sun yarda? irin wannan mummun musu to kaga shi ba yana magana da bayan yan Najeriya yana magana ne da yawun tarayyar turai idan da yan Najeriya ke tausayi ba a cewa ƙasa jaha Kano jahar Jigawa jahar Borno jahar Adamawa jahar Taraba jahar Gombe jahar Bauchi jahar Sokoto jahar Neja jahar Kaduna jahar Zamfara jahar Jigawa jahar Katsina jahar wannan Kebbi suna cikin matsala talakawan wannan wurin sa cikin matsala da yariye hanya ka ce sai an ka zaɓi ba zan kamar su lalle wannan baka koya yan najeriya wannan bai kamna ku ba bai kamna ku wallahi faransa yake ma aiki turai yake ma aiki abin yadda bai san mu ba mu yan nijar bane bai so hakku bai san ku ai sakin da yake muku ya hina mu mu miliyan 26 ko dan mutum miliyan 100 ya gwammaci ku mutu a saki ba zan in ba saki ba zan daidai ku kare dala wannan dan Najeriya ne wannan mai ma Najeriya aiki ne wannan ɗan Najeriya ne ya kamata kuma shi jiho sheda amma dai muna bashi wannan kudiri ya jahilci ka san ta aiwa jahili ne bai san ba cewa ma aiki ne yake ma yammacin duniya ko kwa ko kwa ya sani ya sani ya in ya sani ya an yi banna wa in kunta la tadri bi tilka musibatu wa in kunta la riba musibatu azam idan ya sani shakiyanci da keta ya zabi ya raya turawa su su rayu mu yan uwan shi Afirka mu mutu da mu da dangin shi mu mutu yayi haka ka inna lillahi wa ayo abin ya baci kai mu ce ne sani bayani tsakanin da Allah yau don in har ya sani da gangan ne to ai kuma ai dole ne mu ba da umarni a shiga masallatai a tsaki ne mishi albarka to mu ce bai sani ba saboda kan mu tsine mishi mu ce bai sani ba in ya sani yake mana wannan ketar da mu da yan Najeriya ya gwamnati mu mutu dan siyasa ta ci gaba demokuraɗiyya a faranta ma turai rai da gangan yake wannan ya ai kuma dole a kowa masallatai a ita alƙanutu mu sarko shi kasa ko kaga ai mun bude wannan ko mun bude kuma dan uwanmu ne bai kamata ban gusha kan eh eh mu a'a yanzu dai yanzu dai bai sani ba mu dauka rikin sani ne ku ce Allahu akbar ku kara a kara yayi to bai gida mu abin da lafiya aje baka sani ba to yanzu mun sanar da kai ba muna yi ba ne don mututu wani ƙasanmu muke kariya da 'ya'yanmu da al'ummarmu da al'umma afirka kuma wannan kariya hadda 'yan najeriya 'yan kwanka muke ta hadda 'yan burkina hadda 'yan ghana hadda 'yan benin ko kana tare da mu ko kana tare da ko dai kana tare da 'yan afirka 'yan uwanka ko kana tare da turawa mai gida izabi mun baka sati biyu ka zaɓa mu ko su a sati biyu ya zaɓa mu ko su ko dai ka koyi bayan zaɓaɓɓun da aka zaɓa suka ce a buɗe ma al'umma yadda 'yan da magaran suka matsu haka 'yan kano suka matsu haka 'yan katsina suka matsu haka 'yan maraɗi suka matsu haka 'yan sakwata suka matsu haka 'yan gusau suka matsu haka 'yan maiduguri suka matsu ko ka haka aka ji a bakin sanatocin zaɓaɓɓu kai ba zaɓanka aka yi nomination ɗinka aka yi ƙura ta kaka ƙura ta yi a tafiya da kai to ko ka goyi bayan zaɓaɓɓu da su da gwamnoninsu ko kuma ka goyi bayan faransa sati bi al'umma ta ji ka kana ta faɗan sai an saki na kana mu ba mun sake shi ba lahi ya mumu tsarin shi muke she shari'a ce za ta sake shi ranka daɗi ko kai wane ne ko ka goyi bayan cewa a'a to dole a ka hari a kwace shi kaga din mun san inda kai mun san wa kake goya baya yanzu sai mu sanar da al'umma sai a shiga masallatai sai a sabko ka kasa amma yanzu ba ma san haka saboda in mun yi asara ka kai ma namu ne ka san ita Niger uwa ce a Najeriya da ke ta Najeriya ce uwan Niger uwan Afirka kariya ce mu ne mu ne iyayen su dan hodiyo na ina ne sarakun da suke mulki biyan jikokin wane ne kakanninsu ne mu duk gidan babban mutumin da ka a Najeriya akwai ƴan Nijar ta yi aure ta aiwa mishi aya sirikanmu ne jikokinmu ne ɗiyanmu ne da haka mu latija abinda muka hanga kai yaro ɗanmu baka hange ɗiyanmu ne shi yasa muke tausaya muku ai ɗiyanmu ne billahi da duk wanda ya gani a Najeriya ɗiyan namu sun yi yawa ko dai wani ɗan Nijar da ya je can ya zamana ya aure ɗan Najeriya ɗan wane ɗan wane ne ko kai da kanka Allah hore maka kudi ka zo Nijar aka baka da ta haifa maka aya waɗannan masu magajiyar ina ne kakannin suna ina to yanzu mu iyan mu da jikokin mu mun tsine musu dan mu ne yayin tace wala bai sani ba minista bai sani ba daga inda aka na gaba minista harkokin wajen Najeriya shi kawai siyasa shi yake da haka dan muna mashi nasiha mai girma minista muna girma ba ka dan uwanmu ne kai ba ma san ka cutu amma hanyar da kai ba mai billewa ba kuma ka gane dubban musulmin Niger sai da sun nema wannan abin albarka akwai maganar addini akwai maganar kabilanci akwai maganar kaza akwai maganar kaza bayan da kabilanci na wai bahaushe da wani kabila ba maganar kabilanci tsakankanin yan afirka da tarayyar turai da suke kinmu ba za mu saki ra'ayinmu ba mu walakanta a gaban turai shekarar shekaru minista can da ɗabi'a ire-iren su waɗannan ma namu na nijar da suke can kutan da ɗabi'a kuma ku gane lokaci ruwa na kare ma dan kada kure muku abin yake wannan tunanin da kuke haɗi da kuke nihi ku kulla ha'inci can ku kulla ha'inci can yanzu ba wai da mu yan Niger ko da mu yan Afirka kuke ba da Allah ne kuke Allah ne ka karshen abin duk sanda ka kulla wani abu shi Allah zai kulla wani abu kai wa yamkuruna ويمكرون ويمكر الله innahum yakiduna إنهم يكيدون كيدا وأكيد وأكيد كيدا Allah ce idan Faransa da tarayyar Turai suka shirya suka kulla ga yadda za a yi a wargaje tun da yanzu Allah ne yake aikin Allah aka riƙa ma aikin mu ta muka yi wayo Allah yan Nijar muka shiga masallatayya muka yi ta salloli muna alƙanutu muna Allah ka cece mu Allah ka kama mana agaji kuma Allah ya karɓa kai kuma karka cewa faransa ka agaji amurka ka agaji yanzu tsakankanin allan rabbul alamin rabbus samawati wal ard da allan ka gunkin ka amurka shine wa inna awiyakum la ala hudan aga ne gaskiya aga ne ƙarya lokaci yana ƙure muku ya ku 'yan dubin nasarantai ku yadda ɗaya ku dawo gida ba ta ci ba an wuce cinta Allah ya riga ya tsine ma abin albarka ya tsine ma tarayya turai din albarka ya yi nihin zai rusa ta haka nan Allah yake yi kuma in yi ba a hana shi Allah ya ce alam nuhu likil awwali na kai summa sannan كذلك نفعل بالمجرمين sannan ويل يومئذ للمكذبين Allah ce alam nuhu likil awwali ba Allah bane ya halakar da tsageru da ƴan ta'adda da barayi da miyagu da maza- da zalimai da kafiran da na zamanin annabi nuhu ya kashe su na zamanin annabi Huwa da- hudu ya kashe su na zamanin annabi salihu wa ya kashe miyagun zamanin annabi ibrahim wa ya dirmiyar da fir'auna ruwa Allah ya ce summa nasibul akhirin haka na bayan ma mu ne muka biyo su da kitsa muka hallaka su kuma kazalika kaga yadda muka yi ada a zamanin su fir'auna na fa'alu Allah ce haka muke ci gaba da aikatawa bil mujrimi da da mujrimai masu shan ginin mutane masu cutar da mutane masu walakantar da mutane masu sace kayan mutane masu sanya yaki ga mutane masu hana addini masu yada luwadi masu yada madugo masu yada neman dabbobi masu kaza masu kaza Allah ce na fa'alu bil mujrimina ya haƙuri Allah ne ke na fa'ali bil mujrimina kaga su makaron mujrimai ne Allah ya ɗauko dandanke su da wulaƙanta ta hanya abin da suke so ya hana mu sai sun kunyata kafin su mutu irin ilan ku ku dawo ku bar rakiyar su ku tsaya a gehe in siyasa ta samu ku yi ta ba sai irin waccan ba ita waccan ta zalimcin an wuce ne ta bawan Allah ba an ƙara bayinta duk sanda wani abu ya taso ka gane wannan alƙunutun ba daina ba yau ma a Nijar alƙunuta ake yi Allah ya wargaza duk mai san wargaza Nijar Allah ya ka bala'i ga mai san kama Nijar bala'i Allah ka ce haka yau kullum ake yi to kar ka yarda yanzu za mu raka fa umarni za mu bada a raka kama sunayen mutane nan gaba wana da wana Allah ka san yana mana musiba wana ma na ƙasa kaza wana na gari kaza Allah ya wana da ya za mu wannan amma yanzu ba a yi ba sai dai muna umarcin su dai su bari su bari kazalika na fa'alu bil mujrimin Allah ya ce wailun hallaka ta tabbata yawma idin ga wunin kiyama lil- wannan lil mukazzibina ga masu karyatawa yaushe Allah zai cewa kaza ka karyata Allah ka goyi bayan mai karyata Allah Allah yake cewa alam nukhliqukum min ma'in mahid ألم نخلقكم من ماء مهين
Mm.
فجعلناه في قرار مكين Mm.
إلى قرار معلوم faqaddarna فقدرنا فنعم القادرون wailun ويل يومئذ للمكذبين Allah ya ce ba mu bane maka maka halici kowane dan adam da ruwan mani wulakantacce mu ruwan da in ya taba ka kai ma sai ka wanke hannunka akwai wulakantin da ya kai ga abu ya taba kai ka wanke hannunka da shi aka yi jobaji da shi aka yi liman da shi aka yi ladan da shi aka yi mahardaci da shi aka yi wani da shi aka yi wani kuma da shi aka yi ku kuma da shi aka yi min ma'in mahin faja'alnahu muka dauki wannan ruwan muka sashi fi qararin makin cikin wani matabbaci wani wurin zama tabbatacce wanda ba abin da zai iya samu shine mahaifa ku ka saka ruwa a mahaifa da za a yi ka ka sani mai girma da za a yi ka ka sani shin mai girma ka san ba ka san ranar mutuwarka ba Allah bane yi ka Allah ya ce wannan faƙaddarna bani marƙadin muka ƙaddara gwargwadon kwanaki da gwargwadon yadda za ka zamna gwargwadon yadda za a yi gwargwadon arzikin da za ka ci kai ba kai kai ba mu muka yi Allah ce madalla da masu ƙaddarawa mu ne Allah Allah ce yau wailin yau mai ilim kazin hallaka ta tabbata ga wanda ya ƙaryata Allah ne irin wannan aikin yake shi turawa zai maɗa Allah ya ce alam naj'al al-ardh kifata alam naj'al al-ardh kifata ahaya'an أحياء وأمواتا مم، وجعلنا فيها- وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل.
ويل يومئذ للمكذبين alam naj'al al-ardh kifata ba mu sanya muku ba ƙasa wadatacciya ahaya'an wa amwata rayayyu da matattu da a ina suke duk wani ba da magarin da mutu yana ina a da magarin kuma rayayyun suna ina a da magarin har yanzu ƙasa ba ta ƙare ba rayayyun Kano suna ina Kano matattun suna ƙasa kuma a Kano na Kaduna suna ƙasa a Kaduna na rayayyun suna sama a Kaduna wani aiki sai Allah duk wuri ɗaya ne ya ɗauke mu in ka mutu akwai wurin ajiye ka in ka rere akwai wurin zaman ka a haya'an wa amuwata waje alina fi hara wasu ya sha ni katon muka sanya mata duwatsun da suka kirkife ta ba ta ba ta raurayawa wa asu kainakun muka shayar da kuma an furata ruwa mai daɗi mai daɗin sha daga ƙasai daga sama zuwa ga ƙasa ku to mere zurbai din shi a ƙasa ku tono shi ku sha kuma Allah da yake wannan ya ce ga ka'ida ku ce wani banza ya ce a'a ba haka ba za a yi kuku ba banzai babu hankali sai Allah yake cewa ana akramaka Allah والذي قال لوالديه أف لكما أتيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق مم.
فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين Allah zai yi magana wan- akan hukuncin wanda ya saba ma iyayen shi bayan wancan ayo yayi magana ne a umarni na wanda ab- na abu iyaye da sakamakon wanda ya bi umarnin ya bi iyayen shi kuma ma da yakin lokaci ko kenan sai mu bari sati mai zuwa za mu shi inda rai da lafiya za mu yi hukuncin wanda ya saba ma iyayen shi Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ka shiryar da mu Allah ka zamanar da mu lafiya Allah ka ba Nijar albarka kama shugaban Nijar Nijar albarka ka zamanar da shugaban Nijar lafiya ka ƙara ma shugaban Nijar daraja ka ƙara musu ɗaukaka ka ƙara musu hazaƙa ka ƙara musu basira ka ƙara musu tausayin ɗan Nijar ka ƙara musu san ƙasa ka ƙara musu imani ka ba su ma- wasu- wasu wasu mashawarta masu imani masu gaskiya duk azzalimai Allah ka yi waje da su Allah ka ba su dama Allah ka hana su zaluncin su Allah ka shiryar da su dukkanin waɗanda suke sanye sun warkata wannan ƙasashen namu na Afirka ubangiji Allah kar ka ba su dama Allah ka hana musu wannan damar da suka yi niyya ya Allah ka tabbatar da zuwa Afirka da albarka da alkhairi da zaman lafiya ya Allah arzikin da ka zuba a Afirka Allah ka maida shi ka maida shi a hannun Afirka azzaliman suke zalunta Afirka Allah ka ka mana ƙarshen su ya Allah mun gode maka da ka fara ka mana ƙarshen su Allah ka yi da samu da su ka ka yi da samu da ka mana ƙarshen su ya Allah talaucin da suka kakaba mana na ba kai da ba dalili Allah ka kakaba musu irin wannan talaucin ya Allah takunkuman da suka sa mana Allah ka sa musu irin takunkuman ya Allah hana mana kwana da suka yi Allah ka hana musu kwana hana mana nutsuwa Allah ka hana musu nutsuwa wanda suka yi sanadiyar kisan su Allah ka kashe su kai ma ka rasama ka rama mana ya Allah wanda suka wahaltar Allah ka wahaltar da su a duniyarsu da lahirarsu ya Allah ka tsine ma kasashen faransa albarka ya Allah ka tsine ma kasar faransa albarka ya Allah eh to ya Allah ka taimaki dukkanin Afirka gaba daya duk wanda suke son su sami yancin su Allah ka taimaka musu Allah ka kwato mana yancin mu ya Allah wannan dukiya ta mu da take hannun arnawa kafirai kuma kafiran azzalumai yahuda Allah ka karbo mana ita Allah ka kaskantar da su Allah yadda kake da man wulakantattu ne Allah ka wulakanta su yadda kake kaskantattu ne Allah ka kaskanta su yadda kake makirai ne Allah ka dora musu makircin su ya Allah ka ruguza su yadda suka ruguza garuruwan mu ya Allah ka kashe su yadda suka kashe mutanen mu yadda suka sanya musiba da gaba da yaki a tagi Allah ka kai irin wannan gabar da yaki a Faransa ya Allah ka daidaita Faransa ya Allah ka wargaza Faransa ya Allah ka yi tsine ma Faransa ya Allah ka tsine ma masu goyon bayan Faransa ya Allah ka tsine ma masu goyon Faransa duk wanda suke son Faransa a ilimance suke son abin da Faransa take nufi da Afirka na dakilewa da lalacewa da halaka kake goyon bayan haka Allah gama shi da faransa ka halaka subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma hadina fiman hadaita wa atina fiman afaita wa tawallana fiman tawallaita wa barik lana fiman a'taita wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita la malja wa la manja minka illa ilayka nastaghfiruka allahumma min jami'i dhunubi wal khata'a natubu ilayka اللهم كتب لنا من خشيتك من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ويقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة مأوانا ومصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اذل الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمرهم اللهم دمرهم اللهم دمرهم وانصرنا عليهم بقوتك وعزتك برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها ولا حول لنا ولا قوه لنا الا بك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين